بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 21 ga watan safar shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah na safiyar lahadi ko safiyar lahadi 21 ga watan safar shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 25 ga watan agusta shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 61 insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri An-Namari Al-Qurtubi ibn Abdul Barri ya rasu ne a shekara ta 463 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi nashi yana ɗaya daga cikin tafi da suke koyar da wato manhaji da ƙa'idoji na mu'amala ta ilimi da ɗalibta da sauransu. Muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya tace abin da ya kiraya da suna sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadli Allah ya saka mashi alkhairi. Za mu tashi a kan inda mala ya kira da suna albabul khamis wal khamsun babi na hamsin da biyar zikirud dalil min aqawilis salafi ala anna ikhtilafa خطأ وصواب يلزم طالب الحجة عنده آه وذكر آه بعد ما خطأ فيه بعضهم بعدا وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافه yace wannan babi zai ambaci cewa ga dalilai akan tabbatarwa dalilai daga maganganun salaf waɗanda ke tabbatar da cewa in aka samu saɓani to magana ɗaya daidai ce ɗayar kuma kuskure wanda abin da yake lazimi ga mai neman gaskiya shine tafiyar bidi hujja wacce za ta tabbatar da a cikin wannan zantukan guda biyu wanne ne gaskiya wanne ne kuma kuskure sannan kuma yace zai kawo misalan inda magabata cikin sahabbai da tabi'ai suka kuskurantar da junansu suka yi wa junansu raddi da inkari akan kurakuran da suka samu a cikin fatwa in kun tuna a fasali da ya gabata yi magana akan wannan ka'idar cewa wasu malamai suna ganin idan an yi saɓani tsakanin masana guda biyu to kowane ɗaya na iya zama daidai bai goyi bayan wannan ra'ayin ba ya kawo masu wannan ra'ayin ya kawo kuma ra'ayin wanda suke cewa in an yi saɓani to dole zance ɗaya daidai ne zance ɗaya kuskure shine magana imam malik shi ma kuma wannan malami tunda ba maliki ne dama wannan ita ce maganarsa to shine yake so ya kawo misalai a aikace na abin da ke tabbatar da wannan ra'ayin nasa yace an sa'id ibn jubair qala qultu ibn abbas inna nawfan al-bakali yaz'umu anna musa sahib al-khadr laysa bi musa bani isra'il yace na tambayi ibn abbas nace Allah shi gafarta malam wannan mutumin suna nawf al-bakali yana cewa wai khadiru eh da ke cikin wato anna Musa sahibal khadir Musa da aka ambata wanda ya je gun khadiru a cikin suratu al-kahfi daga fadin Allah baki sai sai shi menene farkon kisar wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain aw amdi huquba wannan kissa cewa wai ba Musa wanda aka sani annabi Musa kalimullahi bane wani Musa ne can daban qala sai ibnu abbas yace kazaba kuskure ne wannan mun sha fada fadin cewa kazaba da lahajar quraishu ma'anarta ba yadda muke tunani bane wai tinkara mutum a ce ƙarya kake yi da irin wannan lafazin na na mutanen da ba su san yaya addini yake ba ba san kuma ya ake mutunta mutane ba da sunan ilimi ka kalli mutum ka ce ƙariya ne ko na makamanci haka wani ya saba wa ladabi na ilimi amma wasu sukan yi hujja da irin waɗannan lafazan su ce wai haka ake wannan duk wanda ka je yana faɗa haka galibi da kanshi ya koya ba a gaban malamai ya koyi wannan karatun ba idan da kanka ka koya koyi da kanka to zaka iya fassara shi literally ka ce kazaba amma a gun balarabe mutumin ƙasar makka faɗin lafazin kazaba yana zuwa ne da ma'anin akhda yace haddathani abi ubay ibn ka'ab an annabi sallallahu alaihi wasallama fa dhakara al hadith bi tuli sai daga na ibn abbas ya koro hadisi da isnadin sa wanda yana cikin bukhari da muslim dogon hadisi da ya bada labarin kissar tafiyar annabi musa zuwa haduwa da khadir wallahu alam wa qala abu umar قد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الصحابة في الردة وقال هكذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يا تنكدي maganar sahabbai su Umar dan Khattab da sauran waziransa Allah ya kara musu yadda gaba daya lokacin da Sayyidina Abubakar Siddiq yace zai yaki ahlul ridda yace zai yaki waɗanda suka ridda dinnan suka ba musulunci suka ki bada zakka sahabbai suka ce ba zai yi ka yake su ba tunda har yanzu suna cewa su musulmai ne Sayyidina Abubakar yace sam sai ya yake su yace wallahi law mana'uni aqalan iqalan aw qala inaqan da za su hana ni wani randi wata igiya aw inaqan ko wata yar batala mimma atauhu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la jahatuhum alaihi da gaskiya abin da suke bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da na yake su akan haka wa qada umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ikhtilafa ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi at-takbir ala al-janaibi wa qasarahum ala arba'in haka nan umar dan khattab Allah ya kara masa yadda lokacin yana halifa kamar da ibn al-mundir wato a cikin al-awsat na al-imam ibn al-mundir cewa daga daga Abu Wa'il Abu Wa'il yake cewa sahabbai sun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bayan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa zamanin sayyidina Umar sun kasance yukabbiruna alal janaizi sab'an wa khamsan wa sittan sun zo sallar gawa sukan yi mata kabbara bakwai sukan yi mata biyar sukan yi mata shida to wata na sai Umar ya zo ya ce to daga yanzu kada wanda ya wuce kabbara hudu saboda akan samu wato sabanin ra'ayi wani limamin ya zo ya kabbara biyar sai wani ya ce dade bakwai kai in wani ya shida wani ya ce dan me yasa kai irin wannan jidalin sai Umar ya ce to daga yanzu duk wanda za a yi zai sallar gawa kai ya sake ya wuce kabbara hudu shine ma'anar cewa qata'a Umaru radiyallahu anhu ikhtilafa ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Umar ya yanke wannan sabanin so da wani zai zo ya sallar gawa sai a ce to ai ran nan wane yayi bakwai yau kai kuma ka zo kai biyar in daraja ne wannan da aka yi ma bakwai ai bai kai wancan da aka yi wa kaza ba ko mun gane irin wannan sabanin ya ta faruwa tsakanin mutane da sai Umar ya ce to daga yanzu a tsaya iya hudu kawai kowa ai masa hudu yana na cikin littafin Ibn al-Mundhir al-Awsat وسمع سلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان الصبي ابن معبد مهلا بالحج akwai wasu mutane cikin tabi'ai sune Salman ibn Rabi'a da Zaid ibn Suban ibn Suhan as-Subbi sai suka zo suka ji wani mutum wani sabon musulunta suka ji shi a halla muhillan bil hajji wal umra yace labbaik allahumma umratan mutamatti'an biha ila al hajj ya hada yayi yayi mene kenan yayi yayi ya dau harama da tamattu'i to a lokacin kuma kamar da muka karanta a baya sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya kasance yana hana mutane yin aikin haji tamattu'i shi duk wanda zai aikin haji yayi ifradi shi a hikimarsa saboda idan mutum ya yi aikin hajji kaɗai to zai tirsasu zuwa ga sake yin tafiya don ya zo makka ya yi umara umar ya ce yana ganin idan aka ce mutane su dinga yi gaba ɗaya to za a wofantar da makka mutane za su daina zuwa hikimarsa kenan amma kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya goyi bayan tamattu'i shi sa ma har sayyidina Ali a gaban Umar din shi ma ya yi kabbara ya yi labbai kallahun umratan mutamatiyan bai haidar hajji ya ce wallahi ba zan fasa abin da annabi ya yi ba saboda doka wani mutum to waɗannan mutanen da suka ji wannan bawan Allah wani sabon musulunta ya yi haka faƙala ahaduhuma li sahibi sai ɗayansu ya ce ma ɗayan lahaza adallu min ba'iri ahli ce wannan muna ganin yafi raƙumin garin su ma wauta fa ukhbira bidhalika umaru fa qala law lam taqula shay'an law lam taqula shay'an huditu li sunnati nabi hudita li sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam aka umar ya musu fada akai kamar da kisa take cikakkiya tana cikin sunan abi dauda da nasa'i da ibnu majah umar ya musu fada yace ai ba haka ake nasiha ba imma ba ku yarda abin da yake ba ga yadda za ku yi mishi yace laulam taqula shay'an da ba ku faɗi wani abu ba hudita li sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam da kun samu shari'a zuwa ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan yana kawo mana misalan wato raddin wani ra'ayi ne da aka yi wani ya faɗi wani ra'ayi wani ya mishi raddi dan ya tabbatar kamar yadda ya faɗa a ƙarshe cewa sahabbai ba su yarda cewa an yi sabani kowane ra'ayi daidai bane وردت عائشة رضي الله عنها قول أبي هريرة هكذا عائشة الله يقارى متى يدى تايميد مرتني مع أبو هريرة كان حديث تقطع المرأة الصلاة تقطع المرأة الصلاة حديث شوى تقطع صلاة الرجل صلاة الرجل صلاة الرجل المرأة والكلب الأسود شوى والحمار cewa abinda ke lalata sallah idan ya wuce ta gaba tsakanin karastarka akwai mace almaratul ha'id balagaggiyar mace da jaki da kuma bakin kare da sai na abu da rafa da wannan hadisi aisha ta ce bata yadda da wannan hadisin san bata yadda ba malamai sun yi sabani of course game da ma'anar hadisin magana mafi inganci shine katso din yana nufin rage lada ne ba wai da zaran haka ta faru shikenan sallar ta ɓaci ba wannan shine rajihin maganar malamai game da maganan katsu to ita kuma sai ta ce sam ba haka bane sai ta kawo su itiradat cewa ta kasance takan kwanta a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah in yazo sujuda ma sai ya zungure ta ta dage kafafunta in yayi sujuda ya tashi ta mayar to kaga wannan kuma ya bambanta da gittawa ai da wucewa sauraka ta kuskurantar da shi amma kuma ba ita take da gaskiya ba idan aka zo ta haƙiƙi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana mutarida bainahu wa bainal qibla tace annabi kan yi sallah ne kuma ina gice tsakanin shi da alqiblarsa aisha tana da i'tiradat da taimasa habbai da yawa wanda zarkashi ya tattara su a cikin al-isaba fi zikri ma istarrakatu aisha ala sahaba amma an aka yi ta haƙiƙin masayil ɗin akwai masayil da yawa waɗanda ba ita take da janibin gaskiya ba waɗanda ta yi musu itiradin sun fita gaskiya kama ana waradda ta kaula bin umara radiyallahu anhu hakanan kuma ta tunkuɗe maganar abdullahi ɗan umar allah ya ƙara masa yadda da ya ruwaito cewa almayyitu yu'azzabu bi bukai ahlihi alaihi tace annabi sallallahu alaihi wasallama inji sayyidina abdullahi ɗan umar yace annabi ya ce ana yi wa mamaci azaba da kukan ‘yan uwansa da suke masa, wakala ta ce, Wahima Abu Abdurrahman, au akhta'a, au nasiya, ta ce, Kure ya yi bankaura, ko ya kuskure ko ya manta, amma san ba haka karatun yake ba, kuma karatun haka yake, ta yi hujja da wasu umumat, Allah ta ziru wa ziratun wuzira ukhra da sauransu, an yi karatun a cikin karatun Sayyid Bukhari, mala ya wannan karatun ko? Wa kazalika kalat lahu fi umara fi umri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam izza'am ibnu umara annahu utamara arba umarin fa qala aisha hakanan kuma ta mai masa da martani shi abdullahi dan umar ta kar mai masa da martani akan adadin umara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da shi sayyidina abdullahi dan umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umara ne guda hudu ilisafa hudaybiya a matsayin umara daya ilisafa umratul qadiyya a matsayin ta biyu umratul ji'rana ta uku da kuma umra da ya yi tare da aikin hajjin shi na bankwana sai ita ta ɗauka ce a hudibiya ba umara ba ce sau da aibe shiga maka ya ɗawafi ba ajin da suka bambanta wajen adadin a nan mata kuskurantar da shi ta ce ma'atamar rasulullah sallallahu alaihi sallama illa salasa na bai umara ba sai guda uku tare da cewa kuma ta ce haza wahamun minhu ala annahu kar shahida ma rasulullah sallallahu alaihi sallama umarahu kullaha duk da tare da shi aka je gaba ki daya وأنكر بن مسعود رضي الله عنه على أبي هريرة قوله من غسل ميتا فليغتسل haka nan sayyidina Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya mayar da martani ga sayyidina Abdullahi dan sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda akan cewa Abu Ibn Abu Hurairah ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan Tirmidhi da da Al-Baihaqi da wasunsu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man gassala mayitan falyagtasil wanda ya wanke mamaci to shi ma mustahabbi ne yayi wanka irin na ibada wa man hamalahu falyatawadda wanda ya dauki gawa mustahabbi ne yayi alola sai ibn mas'udin ya raddin wannan magana wa qala yace wa qala fihi qawlan shadidan ya faɗi magana mai tsanani akai ce kai Abu Hurairah abubuwan da kake kawo na hadisi sun fara yawa kaza kaza kaza thumma qala ya ayyuhan nas la tujannis la tunajjisu an mautaku min mautaku ce ya ku mutane kar ku mai da gawawakin ku najasa gawaki ba najasa bane to kaga wannan ma raddin shi ma inda tahqiq shine raddin shine bai da hujja domin mun lura duk waɗannan riwayoyi ne sa Abu Hurairah da Abdullahi Umar suke kawo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za a yadda wani da fahimtarsa kawai ya raddin hadisi ba ba za a yadda ba وقيل لابن مسعود إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قال في بنت وبنت ابن وأخت أكبر وابن مسعود اللابارن شوى ولنن باين الله تكين صحابي أبو موسى الأشعري ده سلمان ابن ربيعة سنة فدا game da gadan bintin diya wa bint ibnin da jika yar da wa ukhtin da yar uwa ya za a musu gado suka ce innal mala bainal binti wal ukhti suka ce da diyar mamaci da kuma yar uwarsa ita ce ukht kenan su bi za su raba gadon amma kowace nisfu al ukht nisfani rabi rabi wala shay'a li bintil ibni suka ce wannan jikanya diyar da ga mamacin ba ta da komai wa qala lisa'il da suka bada wannan fatawa sai suka ce wa mai tambaya wa atibnu mas'udin fa innahu sayutabi'una in kana so ka ji karin hujja ka tafi go Abdullahi dan Mas'ud zai ƙara goyen bayan mu da aka zo ga Abu Mas'udin fa kala sai ce laqad dalaltu idan wa ma ana min al-muhtadi yace nabi ku ni ma na bata kenan ban zama cikin shirya ba ya kan bata kuke wannan fatawa bal aqdi fiha bi qada'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace zan yi hukunci ne irin na manzo Allah ba irin naku ba alaihi salatu wassalam lilbintin nisfu ya tana da rabi kamar yadda Qur'ani ya ce in kanat wahidatan falahan nisfu walibnatil ibni ita kuma jika diyar da namiji tana da mene tana da as-sudusu takmilatal thuluthaini tana da sudusi daya bisa shida cikon biyu bisa uku abinda ake nufi ta kansu shine aka ga aka ce yusuf fa'in kana tasnataini falahunna thulutha ma tarak thulutha ma tarak biyu bisa uku in kana wahida falahan nisfu to da aka bai wa diya rabi sai kuma ga wata ita ma diya ce amma nazila ita ce jika yar da ita ma diya ce ga mamacin amma nazila kada dinta ya sauka da gaba guda ko to yasa haɗu ita da innarta kenan ita da gwaggwanta ko innarta ko mun gane wato ‘yar uwar babanta, yanzu ita wannan kakanta ne ya rasu, ita kuma waccan babanta ne ya rasu, sai su haɗu da wadda babanta ya rasu, da wadda kakanta ya rasu sai su zama ‘ya'ya mata guda biyu. Amma sai a ba ɗaya rabi, ɗaya sudusi, wadda ke sama ɗiya rabi, wadda ke ƙasa jikanya sudusi, in ka haɗa wannan rabin da sudusin sai su baka sulfani, shi na ke cema takmilatun sulfani. Ina fata mun gane. haka yake wannan sanannen ka'ida ne a gado wama baqiya falil ukhti abinda ya saura ita kuma wadda dan uwanta ne ya rasu sai a bata saura ibnu mas'ud ya ce shi wannan shine rabon gadan shi ya saba musu shi ba zai bata ba yadda suka bata to anan yafi su gaskiya wa ankara jama'atun jama'atu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ala aishata raba al-kabiri sayyidatuna aisha radiyallahu anha ta dauki wata fatawa mai ban mamaki game da wato abin nan taharim bin raza'a cewa mace idan tana son wani mutum babba ya zama muharramanta ya dinga shiga gidanta kamar ɗa da sauransu da girman ta da komai sai ta ba wannan mutumin nonanta sai ya sha wannan kuskure ne daga Aisha Allah ya kara mata yadda kuma dukkanin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun hadu sun mata inkari akan wannan kuskuren cewa san ba zai yi ba shine wa ankara jama'atu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisha raba'a al-kabir wa lam ta'khudh wahidatun minhunna biqawliha fi dhalika ba wadda ta yarda Aisha akan wannan akan wannan fatawa nata wa ankara dhalika aidan ibnu mas'ud ala abi musa al-ash'ari wa qala lahu innamar raba'atu ma ambata al-lahma wad-dama farja abu musa ila qawli haka na abu musa al-ash'ari shi ma da yana irin wannan fatuwar ta aisha amma ibn mas'udin ya maimai da martani yace masa ai abinda ake nufi da raba'a shayarwa da ke sanyawa a samu dangantaka tsakanin mai shayarwa da dan da ya sha shine in ta shayar da shi yana yaro daga 0 zuwa 2 years old wato lokacin da ya zama nono da zai sha zai tsirar da naman jikinsa kuma ya ƙara jinin jikinsa wato shine abincinsa kenan farja abu musa ila qauli sai abu musa ya bar wannan magana da yake akai ya dawo magana ibnu mas'udin radiyallahu anhu ma gaba ɗayan su wa ankara ibn abbas ala ali annahu ahraqa al murtaddin ba'da qatlihim sannan sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa yau sayyidina ali radiyallahu anhu inkari game da waɗannan da suka ce sayyidina ali Allah ne yayye da su su wazantu suka ki yasa aka karkashe su bayan an karkashe su kuma sai sa aka kona gawawakin su sai ibn mas'udin yake cewa dan me yasa ba za ka tsaya iya kisan ba idan sun tuntunci kisa a ina ka samu ka kona gawar su wakila aka ce qabla qatlihim wasu sun ce kafin da ran su ne aka kona su wal awwalu asaqu amma cewa sai da aka kashe gawace aka kona to wannan ya fi inganci a tarihance duk da wancan ya fi shahara a bakin mutane wallahu alam mala ya ce Allah shi ne mafi sani wa hatajja ibn abbasin bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ibn abbasin ya kafa hujja da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man baddala dinahu fadribu unuqa shi ai Allah ya ce ne wanda ya canza addini ku kashe shi bai ce wahariquhu ba'da zalika ba fa balaga zalika aliyan fa a'jabahu qawlu sayyidina ali ya ji wannan zance fa a'jabahu qawluhu zancen ya burge shi sosai wa qala abu umar wannan yana cikin bukhari ma da abu dauda da nasa'i da ibn majah wannan kisa abu umar ibn abdul bark ne ce li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul fadribu unqahu thumma ahriquhu kamar da ambata urfiya ila ali ibn abi talib radiyallahu anhu anna shuraihan kada fi rajulin wajada abikan fa akhadahu an zo wa Sayyidina Ali da wani labari cewa Shuraihu alqadi wannan mashahurin alƙalin nan mai hikima cikin tabi'ai wanda ya alƙalanci a zamanin halifanci Sayyidina Ali ne Ali Sayyidina Ali shine shine wato ogansa shine shugaban ƙasa da ya nada shi to sai wani alƙalanci shine mutum ne ya gamu da wani bawa gudajje waje da adiqal bawa ya gudda gun mai gidansa sai ya kama shi fa akhadahu sai ya kama shi zai dawo da shi thumma abika minhu sannan sai sake cewa ya sake guduwa akuya ce ta tsere sai ka kamo ta zaka dawo da ita wurin mai ita kuma ka zo za a yi sallah ka wuce gida kafin ka fito kawai ta sake guduwa bayan kada ka ga mai cewa gashi ka kamo akuya shi misali sai shirahu ya ce annahu yadmanu al'abd cewa sai ka biya kai da ka tsinta tsintuwa ta maka fitina sai ka biya faqala aliyu sai aliyu ya ce akhta'a shuraihun wa asa alqaba'a ce wannan shuraihu yayi kuskure kuma yayi mummuna alƙalanci abinda za a yi bal ya halifu billahi la abika minhu wa huwa la ya'lam za a tsere kai ga alƙali ne kawai ka rantse da Allah cewa wallahi tallahi ba da gangan ka sake shi ba ga yadda abin ya faru walaysa alai shay'un sai baka kai tafiyarka daga tsuntuwa ya bar maka bala'i wannan yana cikin musanar Abdurrazzaq Sana'ani da Musnad Shafi'i da Sunan Kubra ma na Baihaqi wa an umara fil jariyatin nubiyya allati ja'at hamilan ila umara fa qala li ali wa abdurrahman ma taqulani akwai wani mutum yana da bayi da yawa to da ya mutu duk sai ya ce da mai ya mutu a enta su to bayan enta su akwai wata wata baiwa nubiyya dangantaka ne sai sai aka ganta da ciki da aka ganta ciki sai aka kai wa Umar dan shi yaje ya ga wa Umar cewa ga wata daga cikin bararrun bayin babanmu yau wata shida da rasuwar shi kawai an ganta da ciki umar ya ce kai dama duk sanda ka zo sai ka kawo rigima ka saba kawo rigima fadan nan je a zo da ita da aka zo da ita sayyidina umar sai ya tambayi manyan malamai a fadarsa akwai sayyidina ali akwai abdurrahman dan auf yace me za ku ce mata kulani me za ku ce faqala aqda'un ghayru qada'illahi taltamis ranka ya dai kai baka san hukuncin bane kisa ne mana kawai ta taba yin aure a baya yanzu kuma an kama ta da ciki kuma ba ta da miji kana tambayan wani abu ne daban kad aqarrat bizina domin ta faɗa karata ce eh wane ne an ce ke ya aka kike ciki tace wallahi wane ne ya bani dirhami kaza muka kwana da shi kawai sai na kuma na yi missing period ina fa haddiha suka ce kawai kai mata haddi wa usmanu sakit sayyidina usman yana zaune bai ce wa kowa kanzil ba fa qala umar li usman radiyallahu anhuma sai umar ya ce mishi ma ta qulu kai kuma me zaka ce fa qala a cikin cikakken riwaya sai usman yake cewa a ba ka riga ka tambaye wasu sun ga maka ba kai aiki da abin da suka ga mama sai ce ina so in ji ra'ayinka sai sayyidina usman yake cewa uraha tastahillu bihi ka annaha la ta'lamu yace ni a ra'ayina yadda naga tana ta bada labarin me ya faru bata san ma'anar abin da ta yi ba bata san cewa abin da ta yi sunan shi zina kuma sunan shi laifi cikin kaba'ira ba so duk wanda ya tambaye ta bata zuga ce wallahi wani ne saurayi na kawai yake dauka na mu tafuri kaza tana ta labari abinta tana ganin kawai kamar normal sai sai na Usman yace uraha tastahillu bihi naga tana ta ambatan abin yace ka anna halata alamu wa innamal haddu ala man alimahu haddi kuma na tabbata ne akan wanda ya san hukuncin abin da ya cewa saban Allah ne fa kala umaru sai umar yace alqaulu ma qulta na yadda da fatawaka saboda haka yace mal haddu illa ala man alimahu ni na ganin haddi baya kan kowa sai kan wanda ya san abin da yake yi da aka sai umar bai kashe ta ba ya sa aka mata bulala ɗari ya sa kuma aka yi mata tagribu a sana aka kore ta daga gari na shekara guda ya dawo mata da ukubar zuwa ukubar kamar wato budurwa ce ita wannan kisa tana na cikin sunan kubara na albaihaki da wasu kisoshi ma kwatankwacin wannan kun tana kwanaki mun ishara akan wasu akwai wata mata ita ma wadda ita kuma ta tarar da wani tana tsananin jin kishi ta tarar da wato wani makiyayi da dabbobinsa a wata riga yana da rijiya da nono ya taimaka mata da ruwa da nono ta sha saboda tsananin yunwa da ta buge ta ya ce ba zai yi ba sai ya auka mata ta rasa yadda za ta yi ta ba shi kanta shi kenan kuma sai ta ɗauki ciki aka ganta da ciki aka tambaye ta ta ce gashi gashi gashi abin da ya faru Umar ya ce zai mata haddi sai na ya ce a babu haddi akan mutumin da ya ce ma'uraha illa mustakraha ba na ganinta sai wadda ta zama an tirsasa mata kamar a mata fyaɗe ne domin tirsasawa ko dai a yi mutum da ƙarfi ko kuma a yi wa mace ta hanyar wato a sa mata wani sharaɗin da ya fi ƙarfin rayuwata yunwa ko ‘yanci ko kisa’ saka sai na umar ya kyale ta duk suna na kisoshin a cikin sunan kubra na baihaqi wallahu alam to sai malin ya sake cewa duk ya ta kawo mana misali yace wakila ibn abbas radiyallahu anhu inna aliyan yaqulu la tu'kalu zaba'ihu nasara al-arab akwai wasu mutane a cikin larabawa sune kabilar banu taglib wanda suka shiga kiristanci jama'a din su kiristoci ne a zamanin nu'man ibn mundir ibn ma'is sama' wanda yake da yake da yawmul bu'us da yawmul farah shine ya gamu da wani bala wani wani wani balarabi wanda ya taba tsintar Nu'man shi sarkin yayi ya je farauta yayi makuwa mutum ya tsince shi bai san ko shi waye ba ya ta girmama shi ya ta daraja shi sai shi kuma ya bashi adireshin sa yace duk da kake da ta bukata ka zo wuri na a gari kaza zan taimake ka to kuma Nu'man ya da wasu ranaku guda biyu Romul Bus. Romul Bus idan ya fito, duk wanda ya zo nemo na ba gurin kisa ne kawai. Saboda ya taba kashe wasu ƴaƴan shi a wannan rana yana jin bakin cikin damuwar kisan sai yake zubar da jini. Da kuma Yomul Fara duk wanda ya zo wurin shi a wannan rana a shekara to zai mishi kyauta babba kai kuma wancan dattijo sai ya tashi ya zo yana cikin wahala sai ya iso gun Nu'man ranar da ake cikin yawmul bu'us sai Nu'man ya ce to ai ko gaskiya kisa ne kawai babu ba yadda za a yi duk da ina son ka amma kashe ka zan yi amma ga wata ga wani abu ya hada mai kaya raƙuma da abinci da sutura yace ka je kai ma iyalanka su samu abin da za su rayu akai baɗi rana ita baɗi sai ka dawo sai in kashe ka waya mishi ya bashi mafita ne ya gudu kadai a gane ya faɗi a fada shi kuma ba kawai da ya tafi sai je kawai baɗi kawai sai ya dawo da ya gaishe ce wai kai ko wani irin wawa ne bai ya dawo da kai bayan ka samu mafita sai ya ce abin da ya dawo da ni shine cika alkawari cika alkawari ya ce to ina ka koyi irin wannan cika alkawarin da zai halaka ka ya ce addini na shi balaraban kirista ne ce wani irin addini ne ce ga addinin da na shiga sai ce to ni ma daga yau na shiga addinin ka da ni da duka al'ummata shine dalilin sa banu taglib suka yi gari suka zama kiristoci a cikin larabawa to sayyidina ali da yazo sai ya fatawa irin fatawar shi zaka ji wasu yan izala suna bada wannan fatawar cewa duk mutumin da ba jinsin banu isra'ila ba ko ya shiga yahudanci ko kiristanci ba yi da hukuncin su wato ba za a mu'amalance shi irin mu'amalar da ake mu'amalantar yahudawa da kiristoci ba a musulunci cewa wata amu lalina otu kitaba hillun lakum wata amu kuma hillun lahum ba musa ta otu kitaba ba za a aure su ba ba za a ci yankansu ba da sauransu ma'ana yanzu kamar kiristoci irin waɗannan namu na gargajiya da suke cikin najeriya na gaga babu bano isra'ila a cikinsu tsinta kawai suka yi a titi suka je suka kama yi to hukuncinsu daban da hukuncin banu Isra'ila asalin waɗanda annabawan suke cikinsu, kuma gane? To sai na ali irin fatawar shi kenan. Sai ce li'annahum lam yatamassaku minan nasraniya illa bi shurbil khamri. Ce saboda sun riga sun ma lalata addinin. Addinin nasaran sun lalata shi babu abin da aka san su da shi a nasaranci sai shan giya. Ba sa zuwa coci, ba sa daura cross, ba sa yin abin nan ruhubaniya, ba sa komai amma suna tsananin shan giya qala ibn abbas sai ibn abbas yace tu'kalu zaba'ihu yace lalle fa za a ci yana Allah ta'ala ya kulu dan Allah yana cewa wa man yatawallahum min wa man yatawallahu hum minkum fa innahu minhum kaji istinbati ko yace domin Allah yana cewa wanda duk yaje ya jibanci kristoci a cikin ku ku waɗanda ba banu Isra'ila ba fa innahu minhum shi ma ya zama kirista irinsu ka taɓa ma zai yi wannan istinbadin za ka ɗauka ma ayan ma ba ta da wannan hukunci a cikinta wani ibn umar radiyallahu anhu fillazi tawala alaihi ramadana ni hukuncin mutumin da ramadana ya zo ana bin shi bashin azumi bai biya ba kuma ya ta sawarwara irin yadda mata suke ba ta yi azumi ba kullum ta ce laulayi kullum ta ce ciki haihuwa goyo haila olsa tafiya mijina nan baya nan har ramadana ya zagayo yanzu yanzu da muke magana ba muna safar ba mafi yawan matan da suka sha azumin ramadanan da ya wuce wallahi hannu ba su rama ba ka je ka tambayi mata ka wadda sha za ka bata rama ba haka kuma za ta ta wannan sage geduwa har ka ji an shiga sha'ban to sai wani ramadanan ya zo baka rama ba yace budna tani muqallada tani cewa za ta yi mutumin zai yi fidiya sai ya biya haraji raƙumi guda biyu waɗanda za a yi musu alama ta, hadaya a kai su harami hajjo na hukunci da tsanani ko? fa ukhbir ibn abbas bi qawli fa qala wa malil budni wa hadha ita me hada wannan hukuncin da kuma hadaya sai sai sai an kai harami yut'imu 60 miskinan kawai zai ciyar da miskinai 60 فقال ابن عمر صدق ابن عباس امضي لما امرك به da aka je ga Umar Umar sai ce ibn Abbas yayi gaskiya je kai abin da yace wa qala Ali radiyallahu anhu al mukatib yu'taqu minhu idha ajaza bi qadri ma adda mutun ne yake da bawa sai rubuta mishi fansa cewa an ka kawo dubu kaza ka zama da misali ya ce ka kawo dubu 100 ka zama da sai ya iya biyan dubu talatin saura kuma suka gagara tattalin arziki ya rugurguje dala ta tashi ya rasa da zai ya za a yi citu shi kenan yanzu ya zama ɗa 30% mun gane shi ne yi ta ƙumin da ƙadari ma adda ya zama ɗa 30% bawa 70% faƙala zaidun huwa abdun ma baƙiya alaihi dirham sai zai ɗan sabi da ce ina koda ya biya 99 saura 1000 to hanyar sunan shi ɗa sunan shi bawa wa ƙala abu laibin masudi ibn sudi kuma ya ce idza adda sulusa fa huwa garimun ibn abbas ibn masud yake cewa inda ya iya bada daya bisa uku kamar da makwatata 100 sai aka ce ya iya biyan 33 to yanzu ya tashi daga bawa amma hukuncin shi daya da wanda ake bi bashi san wanda ake bi bashi da a farkon musulunci zaka iya kawo mutum ka tafi da shi gidanka kaji sai ya biya ka bashin ka wa ibn umar ibn al-khattab idza adda shatara fala riqa alayhi shi kuma Umar ya ce idan ya ba da rabi ya iya biyan dubu hamsin bisa wannan kwatancen namu to ba zai zama bawa ba kuma wa kala shurehun sai shurehu ya ce idza adda qimatahu fa huwa garim in ya biya kimar da in an kai shi kasuwa zai yi wannan kimar ta yi an kai shi kasuwa bai fasi da shi dubu hamsin ba amma ogan nashi ya ce sai ya biya dubu ɗari to in ya biya dubu hamsin to ya zama wanda ake bi bashi ya zama garim wa an ibn mas'udin aidan mithluhu وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشه وام سلمة هو عبد ما بقي عليه درهم kaga duk wannan sabani ne tsakanin sahabbai yana na a cikin musannaf da ibnu abi shayba da muhalla ta ibnu hazmin da littafin al-um na shafi'i da sunan kubra na baihaqi mas'alar da tana na a ciki warwa waqi'un an isma'ila ibnu abdul malik qala sa'altu zaid sa'id ibn zubair an ibnati an ibnatin wa ibnai ammin ahaduhuma akhun li ummin na tambaye shi game da gadan ibna diya wa ibnai ammin da cousin dinta guda biyu ibna ammin ƴaƴan baffa ahaduhuma daya li akhin li ummin dangantakar su da mamacin shine da mamacin da mahaifinsa ƴan uwa ne sun hada uwa daya ɗayan kuma sun haɗa uwa da uba kenan wato mutum ne ya mutu sai ya bar ɗaya sai kuma ya bar ƴaƴan ɗan ƴaƴan ƴan uwansa guda biyu ɗaya daga cikin ƴaƴan ƴan uwan ɗa ne ga ɗan uwansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ɗayan kuma ɗa ne ga wani ɗan uwansa da suke uwa ɗaya kaga su biyun nan cousins ne ga ita ɗiyar mamacin sai dai ɗaya cousin za mu iya cewa mu ce full cousin misali ko dan a gane ɗaya kuma mu ce misali mu ce half cousin ban san kowa kwanan turancin ba na faɗa ne ko don a gani faƙala lil'ibnati annis sai shi mai fatawan sai ya ce shi malam sayi ɗan jubai da ce to ita ɗaɗiya dai tana da rabi kamar yadda muka ziɗa su wa ma baƙiya falibnil amin lazi laisa li akhin bi akhin lu'umin ya ce saura kuma sai a ba ɗan baffan taɗin nan amma wanda da baban shi da mamacin suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya wanda ko baban shi da mamacin uwa ɗaya suka hada kawai ba shi da komai ya ce wancan ya hajjabe shi kala sai mai tambaya ya ce wasu altu a ta fa kala a ta sa'id ibn jubair sai tambayi wani malami daban shi ne a ta sai ce a malam sa'idu ya kuskure lil ibnatin nisfu wa ma baqiya bainahuma nisfani tabbas ita ɗiya tana da rabi amma abin da ya saura su waɗannan cousin ɗinta guda biyu sai su raba sai sai wa qala ya ibn adam alqawlu indana qawlu ata'in magana adawu tafi gaskiya saboda li annal ibnata wal ukhta la tahjubul asaba saboda da diya da yar uwa bata ba sa hajjabe maza daga gado walam yazdad walam yazdadhu tazdadhu al ummu illa qurban kuma kasancewar shi shi da babansa da mamacin uwa ɗaya kawai suka hada wannan ai kusanci ya ƙara mashi da mamacin ba ne santa shi ba wancan wanda shi da babansa da mamacin suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya bai fi wannan kusanci da da shi ba wani ismail ibn khalid an abi khalidin kala qultu lish-sha'bi inna ibrahima qala fi ar-rajuli yakunu lahu dayu ala ala rajulin ila ajalin mutum ne yake da bashi yana bin wani bashi zuwa wani lokaci fa yadau lahu ba'dan wa yu'ajjilu lahu ba'dan sai ya ce to biyanin rabi yanzu sauran kuma in yafe maka kana bin mutum dubu talatin ce to shikenan yanzu kawo dubu sha biyar na yafe sauran sha biyar ɗin suka ce inna hula ba asa bihi babu laifi idan an yi haka wa karihahu al-hakamu al-hakam yace shi bai yana kyaman wannan wa qala sha'bi asaba al-hakamu wa akhta ibrahim shi al-hakam yayi gaskiya wanda yace babu wannan a cikin karatu kace in dai kana so in biya ka sai dai ka yafe min rabi an biya ka rabi yanzu suka ji ba su yadda ba tare da cewa kuma ya halasta ya halasta kudinka ne in kace ka yafe duka ma ya halasta kuma manzo Allah sai sama ya hukunci da haka a kadiyar Mu'adh dan Jabal da bashi mai katutu masu bashi suka suka suka suka yi atara atara da shi annabi ya ce musu ku an shi abin da kuka samu sauran kuma ya fada akan shi sai manzo Allah ya ce ce ku ba ku da imani ne ba ku ganin bai da komai ina faɗa da ma'ana abin da ya faru ne ba wai lafazin haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam haka nan wani ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi an takume shi ana bin shi bashi nabi ce ya aka yi aka ce bashi ake bin shi sai nabi ya haka yace shaqtir shaqtir a rage a rage abin da ake bin shi kuma ya biya abin da yake da shi wakili da sa'id ibn jubair inna sha'bi yaqulu al-umratu tatawwu'un fa qala akhta ash-sha'bi cewa umara tatawwu'i ne ba dole sai mutun yayi tare da aikin haji ba idan yaje aikin haji sai shi sha'bi yayi kuskure wa an shu'ba قال قال قتادة قتادة يتي قلت لسعيد بن مسيب ناتي مالا سعيد إن شريحا قال شريح ينا تيوا يبدأ بالمكاتبة قبل الدين يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما شك شعبة قال ابن المسيب أخطأ شريح وإن كان قاضيا قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين آه إذا متن يموت ذا أي ذا آه yi mu'amala game da dukiyarsa da me za a fara sai shurehu ya ce za a fara da mukataba wato su wasiya da sauransu abubuwan da ya rubuta ko ya yanta wane ko abawa na kaza to su za a fara considering kafin a zo kan bashi shine sai suka ce shurehu ya yi kuskure ko da yake alkali ya kuskure bashi za a fara bashi haƙƙi ne akan mamaci shi za a fara wancan kuma ihsani ne sai da hali yayi wa an mughira qala ما رأيت الشعبي وحمادا تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا مغيرته yace ban taba ganin Sha'bi Amr ibn Shirahil Sha'bi da Hammad dan Zaid ban taba ganin suna jayayya ba face sai Hammadu yafi Sha'bi hikima da ya zance sai ya galabaice shi sai dai a wannan mas'alar su ila anil qaumi yashtarikuna fi qatl as-sayd wa hum hurum an tambaye su game da mutane suka yi tarayya wajen kashe wani abin farauta suna cikin halin ihrami faqala hamadu sai hamadu ya ce alaihim alaihim jazaa'un wahid fajza'un misla ma qatala min an'am din nan shi to za su bada guda ɗaya ne idan raquma idan sun kashe barewa ɗaya sai su haɗu su sai akuya ɗaya sai ainihin wato fidiya da ita wa qala sha'bi sai sha'bi yace ala kulli wahidin minhum jaza' sha'bi yace in sun kai su 100 kowa sai ya sai ya yanka akuya a harami a matsayin kafararsa su makala sha'abi sai sha'abi sake cewa a ra'aita law qatalu rajulan alam yakun ala kulli wahid minhum kafara dai kake gani da sun taru sun kashe wani ne bisa kuskure ba kowa a cikin su kafara zai yi ba ko ku za ce to tunda su 60 ne kowa ya azumi daya wannan shine irin kaidan sauka a ce a tare a saki qur'ani yanzu dinnan sai a raba kowa izu 60 bayan awa daya ce saki qur'ani kowa dai ya karanta izu daya ko mun gane ko ya karanta izu daya kamar a ce ne za a yi sallah mu hudu za mu yi sallah za a sai mu ce to kowa ya raka daya yau kuma mai jami'i kowa ya raka daya mu hada kaga ba zai yi ba ko to haka wannan ma to haka kuma kamar da Usman Umar yace inda mutanen gari kaza sana'a sun hada akan kashe bawan Allah ne ce da na kashe su gabaki daya to the same thing kuma the same thing ga wanda ya zo shi kadai ya yi sanadiyar salwantar rayuka da yawa kamar misali mutum ya zo da mota ya kada mutane sha shida to ka fara sha shida ce a kan shi ba ka fara ɗaya ba duk da a lokaci guda aiki ɗaya ya yi aka samu wannan matsala ko to sai kama ka fara kawai har da Allah zai sa ya gama ko kuma auya halika dunaha ya yi sittin ya ƙara yin sittin ya yi sittin sai ya rame kamar ya cuta s sannan zai bari Allah ya kyauta rai yana da daraja ne jama'a cikin addini wa qala abdurrazzaq okay yace fa zahara alaihi sha'abi to a wannan karan sai sha'abi ya kure hammadu amma da kullun hammadu ya fishi ya fishi ya jawabi sai ta kure shi wa qala abdurrazzaq an thauri fi rajulin qala li rajulin bi'ini nisfa darika mimma yali dari qala hadha bai'un mardudun li'annahu la yadri ayna yantahi bai'uhu ولو قال أبيئك نصف الدار أو ربع الدار جازا فقال عبد الرزاق فذكرت ذلك عمر فقال هذا قول سواء كله لا بأس به عبد الرزاق صنعاني يتي daga sauri game da wani mutum ya ce ma abokin makwabtakarsa ka siya mini da rabin gidanka min mayali dari daga inda muka yi iyaka daga inda muka yi iyaka ka siya mini da rabin gidanka yake haza bai umardud wannan ciniki ne abin tunkudewa saboda wajen tahdidin abinda za a siya din babu tabbas da annahu la yadri aina yantahi ma bai'u saboda bai san iya ina zai tsaya ba walau qala abiuka nisfad dari aw rub'ad dari jaza amma idan shi mai gidan yace zan siyan maka da rabin gidana ko zan siyan maka da ɗaya bisa hudun gidana to wannan yayi saboda shi mai gidan yanzu ya san me yake nufi da ɗaya bisa hudu amma wanda ba gidan shi ban yace siyan min da rabi daidai ina yake nufi rabi ai ko yanzu akan sami wannan rigima ko wajen auna gidaje da filaye wannan yace a nan ne wannan yace ba nan ban an zo siya ko sayarwa ko raban gado ko makamantansu to sai an tantance shi ne ce an tambayi umar ya ce wannan siliki duka babu komai wani katada anna iyas ibn muawiya a jaza shahadata rajulin wa imra'ataini fi talaq iyas ibn muawiya wannan alƙali ya ya tabbatar da shaidar namiji daya da mata guda biyu a saki an zo batun saki wani ya saki matarsa ana neman shaidu sai ya kawo namiji daya sai kuma ya kawo mata guda biyu faqala qatada qatada yace فسئل الحسن عن ذلك فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق zaka je ka tambayi Al-Hasan Basri sai ce wannan kuskure ne ba a an san shedan mata akan saki mata ba sa yin adalci a shedan ya shafi saki inda yake so su faɗi gaskiya ba su faɗi gaskiya ba inda yake in sakin ma ya tabbata in ba su da ra'ayin sakin za su ce ba a yi ba in sakin bai tabbata ba in ba su da in suna da ra'ayin sakin za su ce ya tabbata kuma gani ciwon ya mace da ake cewa na ya mace ne wato ita ke sa mata shi ba wai take take taya ta su warke ba ma'ana yanzu idan idan dan waɗannan masu shaidan idan wansu ne ya saki matar shi kuma dama suna jin haushin ta to za su ce kawai da gaske ne sai ai tuntuni ma dama akwai wani sakin ma a baya mun gane yawwa amma idan ƴan uwarsu ce aka saka to kawai za su za su goyi bayan ta ne su mata suna da saukin bin emotions yanzu za ga mace wanta zai aure mace ta zai aure mace ta biyu su ne ‘yan kai amarya su ne ‘yan tarar lefe su ne ‘yan anko da su za a yi komai saboda waccan a ci ubanta amma kuma in aka ce za a yi maƙanwarsu ƙanwar shi wannan da ya ma ‘yar wani kishiya sai kuma ita ma tana gidan mijinta sai mijinta ce zai mata kishiya su ce ba adalci zalunci ne ai ba a kyauta mata ba yaushe ma ta shigo kuma ga ɗan uwansu ya yi irin wannan sun goyi bayan shi amma za a yi ma ‘yan uwansu mace sun ce zalunci ne sun yi Allah ya sun bugari suna zagi ta haka mata suke duk sanda kaji suna ƙin kishiya to za ta zo gun ‘yan uwansu mace ne ƙawarsu ko ƙanwarsu ko su kansu amma idan ɗan uwansu ne namiji zai yi a to alhamdulillah ai ƙaruwa ce gare su za a gansu kan gaba gaba haka dinda kaga wata mace cikin bala'i za ka tara wata mace ta ta cikin bala'i eh mana ta kwace mata miji ko ta zo ta mallake shi ko ta zo ta yi mata kisisina ta hana ta jin dadin mijin amma shi mijin shine algungume za a ce shine ai wallahi ba zai gama duniya lafiya ba Allah ya kyauta sai yake cewa wa qala qala Abu Umar wa hadha kathirun fi kutubil ulama wa kadhalika ikhtilafu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum min al-khalifin wannan irin misalai da aka buga suna nan da yawa a cikin littafin malamai musamman littafin mutawwalat wanda suke kawo sabani da fatawoyi irin musannaf na Abdurrazzaq na Ibn Abi Shayba irin Al-Awsat na Ibn Al-Mundhir irin Sunan Kubra na Baihaqi irin Muwatta ta Imam Malik irin Al-Muhalla irin littafi ibn abdul bari al-istizkar da irin littattafai mutawwalat da suke hakaito sabani da shuruhu zaka ga duk zaka ga irin waɗannan da yawa abinda zaka da yi mulahaza shine ba zaka taba jin wani yayi zagi ko batanci ko ya zindiƙantar ko ya ce wani maki Allah ne ko munafiki ne irin mu kalmomin da yanzu suke mana sauki a baka to ba za ka ji wannan ba amma dai za ka ji an yi saɓani kuma a mutunci saboda su ilimi suke gudanarwa mu kuma yanzu galibi san zuciya ne ke rinjayen mutane da da intisari ƙoƙarin goyon bayan ƙungiyarka ko ra'ayinka ko malaminka so da haka namu ya bambanta da nasu yanzu za ka ji zage-zage da aibatawa da sharri da gori da fita daga saha ma ta ilimi a zagi mutum da garinsu a zage shi da danginsa da yarensa da kuskuren nahawu da ya yi a aibata shi saboda an taɓa taimaka mai ko don an girme shi ko don shi wa yaren da ake gani yaren kwarai ba duk waɗannan za ka ji yanzu a baki mutane da sunan ilimi to kaga wannan ya sauka daga layin ilimi ya kuma layin maguzanci da layin ƙabilanci da layin tashanci da layin ainihin wato fajirci da la'anta wannan duk baya cikin addini Allah ya kyauta malam yace zaka ga wa kadhalika ikhtilafu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama haka sabanin sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum min al-khalifina da na bayansu wa ma radda fihi ba'dhum ala ba'd da kuma yadda junansu suka maiwa da juna martani yace la yakadu an yuhita bihi kitabun babu wani littafi da ya kawo su gaba daya kowa ya kawo abin da ya sani ne fadlan an yujma'a fi babin balantana ce a tara su a babi guda daya wa fi ma zakarna minhu dalilun ala ma anhu sakatna abinda muka ambata ya wakilci abinda mu ambata ba wa fi ruju'i ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'dhum ba'dihim ila ba'din wa radd ba'dihim ala ba'din dalilun wadihun ala anna ikhtilafa ikhtilafahum indahum khata'un wa sawab kasancewa kaji an ce gawa ne ya bada fatawa an zo an mai gyara kuma ya anshi gyaran ya dawo daga waccan fatawar da sabawa da suke da juna yana cewa eh sun yarda cewa akwai kuskure akwai kuma daidai walaula zalika kana yaqulu kullu wahidin minhum jaizun ma qulta anta wa jaizun ma qultu ana da suna ganin duka ra'ayoyin guda biyu masu sabani da juna daidai ne to da kowa sai ya ce ka rike naka ka rike nawa kamar yadda mu yanzu wani ya ji wuta sai ya ce ko jama'a kowa ya rike nashi kowa ya rike nashi baya so a tattauna ko ya ce wakilana najmun yutada bihi da kowa sai ya ce ai dama duka mutaurari ne yana ishara zuwa ga wani hadisi mara inganci ashabi kan nujumi fa bi ayyihi fa bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum bai inganta ba fala alaina shay'un min ikhtilafina qala abu umar was-sawab mimma ikhtalafa fihi wa tadafa'a wajhun wahid mu muna ganin abin da yake daidai a cikin sabanin da aka yi shine fuska ce guda daya walau kana sawabu fi wajhaini mutadafi'aini da a ce daidai din yana kan fuskoki ne guda biyu ma khata as-salafu ba'dhum ba'da da basu dinga kuskantar da junan su ba fi ijtihadihim wa qabayahum wa fatawahum a cikin ijtihadin su da fatawoyin su da ainihin wato hukunce hukuncen su wan nazaru ya aba an yakuna shay'u wa didduhu sawaban kullu ce ai bai da za a yi ma a ce a hankalce da da a da z sun saba wa juna da 1 da 2 sun saba wa juna a ce kuma dukansu daidai ne yace wannan ba shi yiwuwa a ce haka to ina ganin bari mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu ci gaba da jin bayanan da zai ƙara akan dai wannan mas'ala don bata ƙare ba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh